بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا إذا أمن اللبس waje wannan idan amince da rikici ne shi ya gaya maka ya ce akwai fuska guda uku da ake yin shi bina ul majhul din nan نعم ko kai kasra halisa kamar misali yanzu in ba a ne ka ce bi'a نعم ko kai lamma halisa ka ce bu'a نعم ko kuma ka yi shimami ka ce buyi'a buyi'a Na'am.
a kisar da kuma wajen ma'ana tare da shimamin tamma نعم wannan su ne halaye guda uku yesu to wannan ana yin halaye guda uku nan ne idan aminan nafsu idan an amince da rikici cewa idan duk an yi su gaba ɗaya babu wani rikici da ne نعم فإن لم يؤمن idan ku ba a amince ba أسرع أول الأجوف to الواوي sai a kasaranci farkon ajiwafi wawi نعم wato da fi'ili ne amma ajiwafi kuma ajiwafin ma wawi نعم kamar misali yanzu sama نعم sama ya yi ta ya taya نعم kaga asalinsa daga sau- saumu ne saumu Na'am.
shi ne نعم kaga sawama kenan za a ce ko نعم to sawama kaga ya ajiwafi ne kuma واوي wawi ne ha ila yau Na'am.
idan ka samu irin waɗannan kuma sannan ha ila yau ya zama in kana mulari'uhu ala yau لا يقول idan نعم filin mulari'in sa ya zama akan fa'ala ya fulu نعم bilan min aini da lamanta aini haka نعم man sawama ai ya sumu zai zama نعم ko نعم ya sumu kaga ya fulu kenan إيه amma ba ya sumu ake cewa ba sai a yi eh, nakalu sai a ce ya sumu ko نعم ai abin da ake cewa kenan نعم to idan aka sami irin wannan wanda gashi ajiwafi ne wawi ko mulari'in sa ya ana awon ya kudu kamar da yadda muka misali din nan نعم to a nan wajen ba dama ka iya yin waɗannan gaba ɗaya halaye guda uku da muka faɗa domin akwai wanda in ka yi zai kawo rikici نعم saboda haka sai ka dubi waɗanda za su iya yiwuwa ka yi waɗanda kuma ba zai yiwu ba sai ka bar shi domin ka kawo shi zai kawo rikici نعم shine wancan mai alfiya ke cewa in bi shakalin hifa lafsin din nan نعم hajjin idan an ji tsoron yin wasalin sai aka ji cewa akwai rikici to hajjin sai a nisanci wannan wasalin sai a samu wanda ba rikicin a cikin guda uku sai a yi in نعم guda ɗaya zai ka rikici sai a yi guda biyu a manta da na uku ba wai ko ina ne za a yi uku ba shi sa ya ce Na'am.
za a yi nan lafiya نعم kamar yanzu wannan wanda za mu faɗa da نعم كقول wannan abu ba العبد faɗin ba ya ce ya ce simtu نعم
ya ce sumtu أي سامن ai المشتري mushtari ya ya sayi ni نعم to kaga ka'idarsa a nan wajen wato inda rikicin yake galiban yana zuwa ne idan ka raba shi fi'ilin nan zuwa ta ta ta, mu- ta, mu- ah, ta mutakallimu an gane ko Na'am.
ko kuma ta muhaddari نعم to idan aka zuwa irin waɗannan abubuwan to sai ya zama idan ka raba shi zuwa wannan lamirin sai ya zama akwai rikici ba za a iya gane me ake nufi ba yalla bina'ul majhul ne نعم ko ko a'a bina'ul ma'lum kake san zaka yi نعم kamar yanzu misali yanzu a irin nan wajen إيه kaga nan wajen idan a fan- bangaren sama ne ko sawama yisumu kaga za ka bila'ul majhulu maj- bila'ul majhulu in ka hada shi da ta ya ce kenan ya halatta ka ce simtu نعم sumtu نعم sumtu نعم ko kai ishmami kai kasara halisa kai damma halisa نعم sai abinda zaka kenan ko إيه to sai ya ga cewa a ciki akwai wanda guda ɗaya zai kawo rikici domin yanzu idan ka ce simtu simtu samanin mushtari kenan a gane ko نعم mushtari in kai kisra ko kai ishmami duk wannan babu komai in ka ce simtu an taya ni kenan kamar bawa ne ya ce an taya ni wani ya zo kamar zai sai shi ne ya ce a a ya riga an taya ni إيه to in ka ce simtu haka in kai ishmami zai iya yi ba نعم amma an kace su mutu to shi kuma wani abu ne daban yake nufi in kace su mutu to ya zama na cewa ni ne na taya نعم to idan ka zo kace zaka ce su mutu an taya ni ko ishmamu sai kuma kace su mutu kuma ila yau bina'ul majhul bi san kai to ina kuma inda zaka zo ka yi bina'ul ma'lum kuma kace su mutu na taya ya zaka iya bambance kenan أقول kaga babu rikici akwai rikici a ciki to sai kai wanda ba rikicin نعم sai ka kisara halita kuma ka yi ishmayu amma dan ma sai ka barta a wancan wanda na taya din sai ya zama shine bid'a بناء المعلوم نعم ka gane ko Eh.
shine abin da yake mai shi sai ya ce wala talumu ba نعم za ka lammance shi ba ba ka ce sumtu ba sai ka ce simtu shine an taya ni kenan domin dama bina ulum bina ulum jure kike san ka Eh.
yi ko Na'am.
simtu kaga an taya ni kaga bina ulum jure kai Na'am.
amma in ka ce sumtu na taya kaga bina ulum ma'lum ne to idan kuma kace a ya halatta anan ma kai lamma to ai ya zama ya fada kuma bina al ma'lum ya gulla na'am haka kenan shi sai ce ihami dan zai wahimtar annahu cewa shi ne fa'il saumi na'am ya zama shi ne fa'ili na tayawa na'am da kace sumtu na'am eh ba ya zuwa cewa a'a gashi kana son kai bina al ma'lumi a kace an taya ni ne amma kuma sai kace sumtu na taya Mhm. Ma'ana ma anna fa'iluhu fa'iluhu ghairu.
ghairu tare da cewa fa'ilinsa kuma wani sa ne domin Na'am.
kace sumtu na taya kake son kace Mhm.
ka gani ne na taya na'am ko Na'am.
amma kace simtu a'a wani ne ya taya ni Mhm.
haka man sama zaidun kace ana kenan na'am haka ga wannan fa'ilin a can wajen na'am shi akwai bambanci tunda bina'ul majhul kake son kai sai daga ce simtu kenan na'am wa dumma walal ajwab azobul ya'i na'am to kuma akwai inda shi kuma inda shi kuma kai lamar shine rikicin ai ai kai kai a wake da suna nan kaga kai lamma shine shine rikici ko Eh.
to akwai kuma inda kuma shi kuma ka kasar shine ne zaka rikici to shi kuma kaga sai kai lamma kenan ka ismani shi kuma na'am shi ne ce ina misali walin ma'awalar ajobi kuma ka nammanci farkon ajobi aliyai ya'i wanda yake Kazar na ya'i wawi.
a na ya'i kamar yanzu ba'a matsala na'am na'am ba'a shi ma kagan za ka yi kisra halita ka ce bi bi a ko ka ce shi ne bi ito kenan ko kuma bu ito ko bu utu na'am ko? to shi ma idan yanzu ka faɗa a wajensa ka ce a wajensa shi ma ba yanda za a aikace in ka ce a shi nan shi ne abin da yake faɗa Ah, yake mene ne wa kazal wawi haka za wawi in kana mulara uhu ala ya fa'ala Ala na ba ya na son fa'ala.
shiga wannan ne butun nake son maka magana na'am eh shi a wajen in ka ce bi'itu na'am ka gane ko na'am bi'itu ko bu'utu ko bi'itu a shi ne hali guda uku kenan da aka faɗa ko shi ma ko kisra ko na'am to a ka'ida in ka ce bu'utu da lamma Mhm.
to ba a ne sayyidi kenan na'am shi sa ya ce ai ba a ne sayyidi Na'am.
sayyidi na ya sihi Mhm.
shine bu'utu na'am ka gane Na'am.
ka ga menene kenan bina'ul majhul kenan ko na'am na'am to idan ka ce bi'itu shi kuma naziya kenan Mhm.
to kaga a shi anan wajen ba dama ka ce bi'itu ka ce bina'ul majhul kake so Mm.
domin bi'itu naziya bina'ul ma'lum ma'alun kaga shi kuma anan wajen kisra ce ba dama ka ce na'am kaga a shi kenan dole anan wajen in za ka bina'ul majhul dole ka rafa a kenan ko ka shi na'am amma ba dama ka kisra shi kuma anan wajen na'am to shine abin da yake nufi anan wajen na'am to sannan sai ya adabta bayan kuma wannan wanda yake a wallu a aujibul ya'i haka zal wawi haka na wawi kuma in kana Kana mularu mularu ala ya ala ya fa'alu idan kuma ya zan mularu in sa abai sai ba Allah shi kuma ya kuma koma maka wancan magana da ya magana yace ku sira awal ajwaful wawi in Mhm.
kana mularu wa ala ya fa'ulu ko na'am to idan kuma mularu in sa ba ya fa'ulu bane fa Na'am.
mularu in sa ya fa'alu ne na'am to shi kuma shi ma ya fado kaman yanda zaka yi hukuncin ba'a haka shi ma zaka yi masa na'am kaga kenan idan an faɗa idan ah, ya zama ajofi ne wawi amma mulari'insa fa'ala ya fa'alu ne Mhm.
a wannan babin yake na'am to shi ma ya zama kaman ba a ne ba dama kai masa kisra sai dai ka masa rufa akan burfu'a na'am an misali akasin wancan.
yauwa kamar yanzu hauf na'am kaga ai hawafa ne na'am hawafa ya hawisu ne na'am kaga in za ka yi magana za ka iya cewa hiftu na'am ko na'am hiftu na'am ko huftu inda a ka'ida ne duk za ka iya faɗa wani eh to idan ka faɗa ka ce hiftu na ji tsoro kenan Mhm. Bina ya zan bina wani ma'alumi ke Eh, amma an kace huftu Mhm.
an ji tsoro na na'am
dole a nan wajen kaga tunda bina wani majura fiye sai dai ka ce huftu ba dama ka ce hiftu Eh, domin ka ce hiftu ka kace ka canja daga babin da kake son ka giya a koma kuma babin fa'ili kuma da da mafuli a nan wajen Na'am.
da kuma ba shi muke magana a nan wajen Mhm.
shi a nan wajen shi ma ba dama ka yi idan dai fi'ilin sa ya zama wannan na'am
shi ma gashi nan yace a a idan kace na hawo gashi nan na'am na'am fitar aini ayyaf alu din fitar aini ko na'am fitar da na'am aini kenan na hawo bukutu ai ba ani sai a zan magana biyu ya maka Eh.
yanzu ya komawa a wal ajhul bi ya'i Ya yi, na.
yawa shine zai baka misalin shine na hawo utu ai ba ani sayyidi na'am sayyidi na ya siye ni wala yuksaru ba za ka masara ka ce bi itu ba domin ka ce bi itu na siya kenan mm yahamihi annahu wal wajib fa'ilun annahu fa'ilu fa'ilul bai'i shi shine fa'ilin nasiha Mm, ba ma anna anna fa'ilu gairu gara fa'ilun fa'ilin sa ko ba shi bane wani ne daban na'am wa sai ba san ka kaza ba ka ce bina wal majhul ne ayi bina wal mahul haka na huktu bidamm da al-kha'i mamanta ha'i Ai, ai a hafa ne da gairu.
wani ya ji tsoro na shine na'am huktu an ji tsoro na kenan Mm, amma an kace hiftu to ni ne na ji tsoron na'am to kaga ba dama a kenan duk da an ce kai hali guda uku duk ya halatta kai kasara ko kai lamma ko kai ishmami ashe a irin wannan bai halatta kai ɗaya daga ciki ba kenan dole sai dai kai biyu na a can wajen bai halatta kai lamba ba eh a nan kuma bai halatta kai ke kisra ba.
kisrawa eh an gane abubuwan ko dan abubuwan ne da suna da rikici kwarai da gaske a cikin a cikin abubuwan kaga nan wajen daɗin abun ka san babi kenan a inda fannin da ya kamata ka san shi na kaga shi mai mai mai mai alfiya da dashi bai gaya ma me dokar kai ba wannan abun ba na kawai ya tashi zai gaya maka sai ya gaya maka in Zai yake da rikici kawai Eh.
shikenan ba za ka ba sai ya kawo maka misalan su kawai ya aje maka Na'am.
amma bai kawo maka meye ma'aunin inda za a samu rikicin ba na misali ya ce in ya zo kaza ne ya zo ajo biyu wa ne ya zo a babin ta'ala ya fudu da abin da za ka yi masa ba dama kai mallam in kuma a ajo biyu ne ya yi shi kuma ya zo a babin Fa'ala ya fa'alu.
ta'ala ya fa'alu shi kuma ga abin da za ka yi masa na ai ko kuma ajo fin wawi ne kai ya zo a babin fa'ala ya fa'alu shi ma kuma shi kuma ba za ka yi masa kasara ba sai dai ka yi masa lamu na an gane ko eh to shine kaga a can duk bai gaya mana wannan dokokin amma yanzu kaga an gaya mana daga tushen abin wanda zaka san cewa dokar a gaya maka yanzu haka sai dai ka je ka ta awo kawai kai a wajen ka na
eh ba ba ba ne ma ga na ma wajabal jamhur shi jumhuriya wa jumhurin malamai jumhurin sun wajabta ضم فاء lamman الثلاثي tabba nan nan sulasi Alamu- muta'addi al- wanda yake muta'addi نعم a can wajen ba ya ce wa in bi shakalin hiba lafsun fajdabi sai ce wa maliba a adiyo rani abba ai abin da ya faɗa ko kenan ko amma abin da ya tabbata gaba na ya halatta a mata fuska uku a ce Na.
bi'a bu'a yuyi'a a Na.
shimami ko hali uku Na.
to haka habba ma fadin habba haka ya kamata kai ka ce Na.
habba hibba hubba ka iya yi Na.
abin da yake magana kenan shine mu da abi ko نعم to ka aka abin da ya gaya maka kenan نعم to amma shi nan kaga sai ya gaya maka lam mu ka isulati almuta'alif نعم ka san meye habban ma مم.
kaga mu da abi sunansa نعم sannan kuma menene za a yi wa a'a fa ne na sulasi shine habba da نعم kaga shine kamar shadda ko madda نعم kaga in zaka masa bina'ul madhuri sai ka ce مدة idda مم.
ko mudda نعم الكوفيون ko biyu ko suka ce jazar kasara su sun halatta kasara ka ka iya cewa midda kamar yanda shi kaga ya hada wannan magana guda biyu ce shi magana kufiya ma ya dauka مم.
shi shi wannan ko نعم shi ne alfiya kaga Na'am.
ya ce ya halatta a kasara ya halatta a rafa a ringa ba ne Na'am.
kamar su ba su da shi نعم وهي lugatun ita lugga ce بين لبة tsakanin nan na labbatu نعم sai ji sunan kabila ce نعم وقد قرئ an karatu ma هذه بداءتنا ردت إلينا ba ma rujjatun ba نعم kaga anan inda kufiya suka ce ya halatta a kisra kenan Mm.
kuma kuma a ce ruddat tunda ba za a bi ne a iya cewa a kisra a ce riddat ردت نعم domin bina wal mujhul ne anan wajen نعم ولو ردوا ولو لعادوا ردوا.
لما نهوا عنه ba ma ru- ba ma ruddu din ba ya halatta a ce riddu
نعم la'adu limanuhu anhu Bil Ai, kasri kisra, fihi kan ma.
wannan bil kasri fihi ma da kasra a cikin waɗannan ruddat ilaina din da kuma riddu.
وذلك بنقل حركة العين wannan إلى waya الخارج.
tabbata da ciro harka ce ta aini ilal fa'i zuwa fa'i نعم بعد بعد توهم توهم سلب سلب حركتها bayan wahimtar da tuɓe wannan na harkarta نعم musanya musanya harkarta ta نعم in ka faɗa in daga asalinka ka ce rajida ne مم.
to kaga ainin harkar aini zuwa fa kaga ya zama rajida kenan Rajida, eh.
sai ka mai da shi ya ردت zama ridda نعم ko نعم shi ne to kaga in kai wannan kenan نعم sai ya zama ya halatta kenan ai wannan abu نعم وجوز ابن مالك Mm, ko kun ga ce ba radidan ba daga radida bane da raduda ne مم.
sai a ce rudda kaga aini kenan ka tashi ka koma wannan ko wanne ne
وجوز ابن ibn مالك malik ya halatta ishmami ba نعم ilmu da abi ilmu da abi.
ilmu da abi kaga shi shine halatta na uku ma kenan نعم ashe su waɗancan su suka halatta lamma ko biya suka halatta kaza kaga an sami biyu kenan shi ne kuma sai halatta ma lamma أي شمام shi ma mai ma نعم kaga an samu uku kenan أي سقالة gidan da yace maliba مالبا kabira da قبرالنا hawa.
وحب eh abin da ya faɗa kenan نعم a an ga a misalin katon katon abin da aka gani da ba an gan shi ga habba ma kamar yadda za a yi mata hali uku ita ma ba a yi نعم
to shine نعم
eh wannan ganin ma ya kwana na mu shiga mulari ne ma الحمد لله